lima wa'azi ya zama to maka san iya masu zuwa sauran mutane ba sa fita wa'azi mutane ba sa son zuwa wa'azi kuma lada alkhairi da ke cikin zuwa jihadi wallahi yana da yawa abdullahi dan mas'ud ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah ayyul amali ahabbu ila allah wani aiki ne Allah ya fi so sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa as-salatu ala waqtiha yin sallah akan lokacinta sai ce summa ai sannan sai wani aiki qala birrul walidaini sai annabi yace masa sai biyayya a iyaye قال ثم اي sannan sai wanne qala al jihadu fi sabilillah al jihadu fi sabilillah kokari wurin daga addinin Allah da haka al'ummar musulmi mu daina nauyi wallahi ya kam idan kaje kaga irin jahilci da yake kauyuka ya kamata a ce in an ce mutane su fito dan a tafi wa'azi wallahi ya kamata a samu motoci da za a fita a je a yi wa'azi a karantar da mutane a nuna musu yadda ake bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ko wani gari jikin jama'are, ana kiransa masama. Wannan fa abin da nake gaya maka a masaman nan, wallahi ba wai wani ne yake ban labari ba, a wani yaro ba fulatani ana ce masa amadu. Sai wani ɗan'uwansa yake cewa, ya ce, Malam, ka yi wa amadu nasiha rinka yin sallah ya ce a sallah kuma yaushe ma ne aure yaushe ma ne aure kuma to sai akwai wani shi iya da ɗan ma'ana shekarunsa shi ɗin babbansu ne amma dai a babba ne ba wai ya haife su ba sai nake ce masa kai ga ga ‘yan uwanka ba sa sallah yanzu yi wannan an mara aure yana da mata baya sallah sai shi kai alaka ya karami ne wallahi wallahi wai shi kai irin ta'ajjub ya yi ta'ajjub mamaki ya shi kai wannan ka ai karami ne to jama'a yanzu zuwa a yi wa'azi a wannan gurin ya taso ko bai taso ba shiga lunguna ai wa'azi ya taso ko bai taso ba to me yasa mutane suke nauyi in an ce su fitowa ta wa'azi malakum wayannan fa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ce musu ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda kuka imani malakum me ya same ku idza qila lakum idan aka ce muku idan aka ce da ku ku fito dan a fita jihadi dan daga addinin Allah saƙaltun ilalar da sai ku nauyi zuwa ƙasa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira yasa bansa. Mai da na faɗa yakin Tabuka Allah ya jarrabi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. An kira yakin lokacin bazara. Tsananin rana ga kuma iniyoyi suna da daɗi ga abincin ita ayyan itace ya fara nuna sai aka ce a fita. Kaga mai fita sai wanda ya imani da Allah da manzansa don haka Allah ya yi ya bambance suwaye masu imani na gaskiya suwaye kuma ba su masu imani na gaskiya ba don haka Allah ce a razitun bil hayatin duniya da kun yadda ne da rayuwar duniya ma'ana rayuwar duniya zuwa gare ta kuka karkata da ita kuka amintu da ita kuka nutsu sallace mustafa ma mata'ul hayatid duniya fil akhirati illa qalil wallahi rayuwar duniya in ka kwatanta ta akan rayuwar lahira bata zamanto ba sai yar kaɗan. da ka alkhairin da za ku samu in kun fita jihadi in kun fita jihadi ba ɗayan abubuwa guda biyu ne ko dai ku yi nasara ku dawo da ganima ko ku mutu ku riski aljanna na gaya mana annabi sallallahu alaihi wasallam da ya fita uhud annabi da ya ɗora sahabbansa akan wannan dutsen da ake kiransa dutsen uhud mutum hamsin a ƙarƙashin abdullahi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da su ko mun yi nasara ko an yi nasara akan mu kar ku sako da ake karawar farko sai sabai suka samu nasara a cikin wanda suke sama mutum 50 din nan an ce wurin mutum 33 sun sauka wanda suke kai ba su wuce sauran mutum 17 ba abdullahi yana gaya musu manzon Allah ya ce ko mun yi nasara ko an yi nasara akan mu kar mu sauka ko mun yi nasara ko an amma ina sun sauka kafaran maka suka zagayo suka kashe waɗanda suke kan dutsen nan yaƙi kuma ya kare wa annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya dawo Madina ya zo ya samu dan jagoran waɗanda suke kan dutsen shine Jabir dan Abdullahi ya shiga cikin damuwa saboda babansa ya mutu saboda babansa ya rasu babansa yayi wato yayi shahada a filin daga sanabi sallallahu alaihi wasallam yace ya Jabir afala ubashiru maka bushara mana in faranta mare mana yace ya rasulullahi faranta min rai sanabi sallallahu alaihi wasallam yace to da babanka ya mutu mama da babanka ya shahada akan wannan dutsen sai ubangiji yace da ruhinsa tamanni ilayya abdul ya abdullah ya kai abdullahi kai burin wani abu man zuwa gare ni ne ubangijinka sai yace ya Allah ina burin ka dawo da mu duniya a sake kashe ni fi sabilika saboda alkhairi da ya gani Allah ya tanadawa wanda aka kashe shi fi sabilillah sai ubangiji to ai hukunci ni fa idza qadaitu qada'i inna hukunta hukunci na fa innahu la yurad ban hukunta wanda yazo ya mutu zai koma ba saboda alkhairin da ya gani wanda aka tanada na me na waɗanda suka yi mutu mutuwar jihadi ce yasa Allah madaukakin sarki ce to waɗanda aka wala ta ƙulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwata bal ahya'un a wani gurin Allah ce inda rabbihim yurzaquna wani gurin Allah ce farihina ana ciyar da su wani gurin kuma Allah ce suna cikin farin ciki da annashawa domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk waɗanda suka yi mutuwar shahada to Allah subhanahu wata'ala ruhin su yana sa su a cikin rayukan ko a jikin wasu kwarɗuran tsuntsaye da suke cikin gidan aljanna suna cin min fimarika suna zagaye a gidan aljanna suna ci daga 'ya'yan itacenta sai kuma su koma jikin al'arshin ubangiji sai su rataya da al'ummar musulmi mu daina nauyi in an ce mu fita jihadi fi sabilillah akwai lada a cikin jihadi akwai alkhairi a cikin jihadi akwai alkhairi mai tsananin girma a cikin fita jihadi fi sabilillah kuma kamar da na gaya mana jihadi fi sabilillah musamman a wannan zamani da muke ciki fita wa'azzuka lunguna lai shine mafi girman jihadi a wannan zamani domin yanzu ba a daukan takobi ba za ka dauki takobi ka fita za ka yaƙi wanda yake imani da Allah da manzansa ba amma a fita a karantar da mutane addinin a gaya musu asalin addini na gaya mana wata rana a nan gama wa local gamma sashin wannan gurin da missionaries suka taba zama din nan ba bursali ba bursali ai zaki local government ne ah okay bursali nan ne gama ko a to ba bursali nake faɗa ba wanda nake faɗa a gamawa ne akwai kare-kare kiristoci a gurin ya? jamburi jamburi wata wata gatima Allah ta haura shekara saba'in in bance ta haura tamanin ba akwai limaminmu na jalam ya hau aka sa shi wa'azi da kare karanci yayi wa'azi yayi wa'azi yayi wa'azi yayi wa'azi yayi wa'azi matan nan ta fito daga gidanta tana dogara wani itace ta zo ta tace ta gama da ni a bata kalma ya mata kalmar shahada ta yi kalmar shahada ta ce da Allah tana roƙonsa in ta mutu ya zo ya mata sallah to wata kai sati biyu ba wata ran da asuba ya kira ni da asuba muka yi waya yake cewa matan nan fa ta rasu na ci a ina ka tafi za ka yi mata sallah ce yanzu haka gashi yana hanya zai tafi ya isa ya je ya mata sallah to yanzu wannan wani irin lada ka sani aka samu sannan ita din kaga ta haɗu da alkhairin duniya da lahira ta sai da giyarta ta sha giyarta ta yi duk abin da ta yi a duniya dai in morewar arna ita ce iya ya sha giya ya yi tabbele ita ɗin kuma ta sai da burkutu ta yi komai saura bai fi sati biyu ba ubangiji subhanahu wata'ala ya shirya da ita ga hasken musulunci ta karɓa ta mutu musulma akwai wani fasto a garin bakarkare ne ya ce ku daina zuwa nan ce in kuna zuwa nan za ku lalata mutanenmu so jama'a wallahi mu daina nauyi waran jihadi fi sabilillahi mutane suna nan kamar yadda na gaya mana wancan karatun lokacin da shugaban majalisar malamai na kasa ya fita wata tuwa an je an samu kafiri a borno state a gwaza ya zo tun from germany ya zo ya hau wannan dutsen yake ƙoƙarin radar da mutane ya yarda da rashin wutar gurin ya yarda da rashin kyakkyawan accommodation daga germany from germany ya zo shi ya hau sama gurin da shi ana ana tokarawa kowa ya san lokacin da aka je gwaza sai da kowa aka bayi sanda wanda za a tokara hau sama amma a can saman aka je aka same shi yana ƙoƙarin riddar da mutane da aka mu yadda mu fita jihadi fi sabilillah sai Allah ya ce mai illa ta'tiru yu'adhibukum 'adaban aliman wa yastabdil qauman ghayrakum wala wala tadurruhu shay'a wallahu ala kulli shay'in qadir Allah ya ce illa tanfiru in ba ku fita ba fa Allah ya ce ku fita jihadi fi sabilillahi ku taimaki annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wurin daga wannan addini lokacin annabi yana raye illa tanfiru in ba ku fita ba kin fitar yin nauyi ku ki fitar yu'azzibukum azaban alima Allah zai azabtar da ku azaba wacce take mai radadi saboda kun ki fita yaki domin kin fita yaki alama ce ta annifaqu ta munafurci in annabi sallallahu alaihi wa sallam yace a fita ayar gaba za ta nuna mana za ta gaya mana ba mai ba da uzuri ba mai cewa ba zai samu zuwa ba a wancan lokaci illa munafiqan dan haka Allah madaukakin sarki ce to in ba ku fita ba yu'azzibukum azaban alima Allah zai muku azaba azaba wacce take mai radadi wa yastabdil qauman ghayrakum kuma Allah zai canja wadansu mutane ba ku ba kamar da Allah ya faɗa a cikin suratul Muhammad wa in tatawallaw kun ga idan kuka juya da baya yastabdil qauman ghayrakum Allah zai canje waɗansu mutane ba ko ba sun malayakunu amsalakum sannan ba za su zama irin ku ba su din in an ce su fita za su fita in an ce su zabura za su zabura sannan daga cikin yu'azzibukum azaban aliman in ba ku jihadi to za ku zama kaskantattu a bayan ƙasa in ba kwa jihadi ƙoƙarin karantar da addininku ƙoƙarin kowane irin nau'i kamar da na faɗa da a wancan darasin yanzu waɗansu mutane sun fito wannan midiyar kanta fage ne na yaƙi ko wayanda ba musulmi ba suna yaɗa propaganda iri iri iri iri a midiya jihadi ne mutane su ringa yin rubutu suna suna kawunta ɗin abin da aka faɗa in na ƙarya ne a ƙaryata in na canjawa ne a faɗi yadda haƙiƙanin al'amari yake dubu abin da ya faru satin nan aka juru lokal gama a kaduna ko aka ce an je an yi objectin ɗin sama da mutum 160 an samu different versions ƙungiyar matasan kiristoci ta ce an ɗaibe sama da mutum ɗari. commissioner police na jihar kaduna ya ce babu wani reliable magana ba kai chairman na kaduna local government ya ce sun yi bincike babu wani mutum ɗaya da aka ce an ɗauka kenan wannan abin da aka rubuta menene ƙarya ne ana so a yada a gaya wa duniya abin da ake kristoci a najeriya wayan ƙarya ne wannan abin da kuke gani mishin ne fa su rinka rubutu ka ce wai an sace mutum 168 kuma ƙarya ne ba a ɗauki ko mutum ɗaya ba chairman na kajuru local gama ya ce a kawo masa sunan mutum which is full address an ɗauki wane wanan nan ɗan gari kaza ne ko ɗan gidansu wane ne sunansa kaza mai shekara kaza ba a kawo ba to me yasa mutane kai ma in kana da ilimi kana da damar rubutu ba za ka yi irin wannan ba ku rubuta ku ce ƙarya ne kamar yadda na gani wani ya rubuta ya faɗa abin da sai da ya faɗi kusan mutane wajen nau'i'uka wajen biyar wanda wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza aka yada cewar wannan abin ƙarya ne yanzu inda ba su yi ba to ya tabbata kenan an sace kiristoci 168 wata kiristoci za su nemi kuɗi wasu kiristoci za su waka za su tura amerika an zo har cocinsu an ɗebe mutanensu wanda ya counterin ya rubutu ya ƙaryata ya watsa wa duniya wallahi sun matallahi jihadi ne ya ba wa musulunci kariya haka jihadi yana nan da fuskoki iri-iri kowa sai ya yi mastada'atihi gwargwadon ikonsa kuma da damar da ya samu amma in ba ku yi ba to sai Allah subhanahu wata'ala ya ce yu'adhibukum azaban alim Allah zai azabtar da ku a lahira azaba wacce take mai radadi ko kuma in ba wannan ba za ku shiga cikin kaskanci fil hayatid duniya ya zamanto addinin ku kaskantacce ne ba a jin tsoron ku ba a ba a ganin ku a matsayin barazana ba a ganin ku a matsayin mutane masu kurjini kamar yadda yanzu kusan haka ake nema a maida mu a kasar nan mu musulmai yanzu abinda ake nema kristoci a Najeriya su ake nema a mayar su ne ƴaƴan mowa ana musu kaza ana musu kaza a taso daga amerika ce za a taimake su za a kare haƙƙinsu za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza shi musulmi ba a san shi da tashin hankali ba ba a san shi da tada fituna ba ba a san shi da rubuta abin da ƙarya ba ne amma duk abin da aka rubuta ƙarya to kai kana da dama ka ba wa addinin ka kariya Allah ya ce wa yastabdil qauman ghayrakum thumma la tadurruhu shay'a sannan fa ku sani in kuka ki wala tadurruhu shay'a in kuka ki fita jihadin nan ba za ku cutar da Allah da komai ba kanku za ku cuta ku ne za ku zama kaskantattu addinin ku shine kuke nema ku mai da shi kaskantacce in kun fita jihadi to kun taimaki kanku kun karfafa kanku kun karfafa addinin ku za ku yi mutunci za ku yi kima a nan duniya da kuma in kun koma zuwa ga Allah lahira Allah ya ce wallahu shi Allah ala kulli shay'in qadir akan komai ku sani Allah yana da iko Allah bai ce ku fita jihadi dan ba zai iya daga addinin sa ba Allah zai iya daga addinin sa ku ku fita jihadi ko kar ku fita jihadi yana da iko da zai daukaka addinin sa ta fuskar da yaso ta yadda yaso amma ya ce ku fita jihadi ne dan me dan ya jarrabe ku dan ya ba ku lada dan ya girmama ladan ku dan ya girmama mazonin ku in kun koma zuwa gare shi sai Allah ya ce mai illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru thaniyatayn idhuma إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تأذن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم الله yace illa tansuruhu in ba ku ta jihadi kuka taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba faqad nasarahu Allah to hakika ku tuna ai Allah ya taimake shi ma'ana Allah zai iya taimakon sa da Allah a sama yace wallahu ala kulli shay'in qadir to wa min qudratihi yana daga cikin ikon Allah da karfin sa Allah ya ce in ba ku taimake shi ba ma in kun ki ku ta jihadi ku taimaki manzon Allah wurin ɗaukaka kalmar Allah da addinin Allah faqad nasarahu Allah hakika Allah ya taimake shi Allah ya nuna muku ikonsa Allah ya nuna muku girmansa iz akhrajahu alladhina kafaru yayin da waɗanda suke kafirai suka fitar da shi ubangiji yana nufin amal hijira a shekarar hijira nabi sallallahu alaihi wasallam ubangijinsa ya masa izini ya fita daga garin makka yayi kaura ya koma garin madina annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaɓi abubakar siddiq radiyallahu anhu akan ya tafi da shi ma'ana ya raka shi su fita tare su fita hijira tare daga maka zuwa madina sayyidina abubakar kuma radiyallahu anhu ya dukkan tanadi na wannan tafiyar da za a yi ya tanadi abun hawa ya tanadi bawa wanda zai rinka kawo musu abinci wanda kuma zai rinka bi da dabbobi yana lalata gunda dawakin suka taka barantana masu bin sawu su iya gane inda suke annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci ali bin abi talib cewar ka kwanta akan shimfidata domin za su shigo cikin dare za su nemi rayuwata wurin kashe ni tunda sun je sun yi meeting ko a kashe manzon Allah ko a daure shi ko a kore shi a makka ali dan abi talib ya kwanta a shimfidar manzon Allah suka zo din kuma suka samu ashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita da daddare aka zo aka ce to a fantsama nemansa aka fantsama neman manzon Allah zuwa kusa ba a samu ba aka dawo manya-manyan ƙureshawa suka ce sun ba da raƙumi ɗari a duk wanda ya kawo manzon Allah hayyan au mayyitan da rai ko a mace duk wanda ya samo annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo shi da rai ne ko ya kawo shi a mace ne za a ba shi raƙumi ɗari kuma a wannan zamani mun sani babu wata dukiyar da take da daraja da kima irin dukiyar rakumi mutane suka fantsama kowa ya ji rakumi ɗari shi ne sai Allah yake gaya mana in ba ku fita yaƙi kun taimaki manzon Allah ba ma faƙaɗe na sarrafullahu Allah ya taimake shi iz aka raja hulladi na kafaru yayin da waɗanda suke kafirai suka fidda shi daga garin makka saniyat naini yana na biyun mutum biyu domin su biyu ne da shi da abubakar siddiq radiyallahu anhu abubakar siddiq yana matsayin ɗan rakiya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka je suka shiga wani kogo da ake kiransa gari sauri kogon sauri suka fake a cikin kogon sauri salasata ayyami tsawon kwana uku domin duk inda masu nema suke duk wahalar su in suke kwana uku ba su samu annabi sallallahu alaihi wasallam da abubakar ba za su haƙura za su koma shi ne Allah yake gaya mana in da homa filghari ku tuna mana da taimakon Allah da yamar lokacin da suke cikin kogo in ya ƙoli lissahibihi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce da abokinsa yanzu kaga maluma suna cewa kafa bi abi bakarin sharafan wallahi ya isa abubakar ɗaukaka Allah da kansa ya ce abubakar abokin manzan Allah idh ya ƙulu lissahibihi kuma komin rashin kirkin mutum komin ƙiyayyar mutum komin iskancin mutum ya san lissahibihi lamirin abubakar ne Allah da abubakar yake yace iz yaqulu li sahibihi lokacin da annabi yake cewa abokin salata hazan karke bakin ciki inna allaha ma'ana Allah yana tare da mu saboda sayyidina abubakar hankalinsa ya tashi duk inda yaga wani abu sai ya kokarin ya toshe duk inda yaga kaza sai ya toshe har waɗannan masu nema suka zo gari saurin abubakar yana gaya manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce ya rasulallah da ɗayansu zai leƙa ya ga digadigansa inda yake kansa yake haka ya sunkuya kawai ya ga digadigansa ya ce ya rasulallah da sun gamu lara'aina sai annabi sallallahu Alaihi wasallam yake cewa abubakar la ta hazan karka yi bakin ciki karka damu fama zannuka me ya zatanka da mutum biyun da Allah ne na uku su me zai same su mutum biyun da Allah ne na ukunsu to me kike tsammanin zai same su ba abin da zai same su da haka ka kwantar da hankalinka babu abin da zai same mu inna allaha ma'ana Allah yana tare da mu bil auni wan nasari shi zai taimake mu shi zai kare mu fa anzalallahu sakinatahu sai Allah ya saukar da nutsuwa alaihi sai wasu suka ce alaihin nan ai ala abubakar ne Allah ya saukar wa abubakar nutsuwa ya kwantar da hankalinsa me yasa domin shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin kogo dama hankalinsa bai tashi ba shi baya cikin wani rashin nutsuwa shi baya cikin wani komai sai wasu suka ce a'a fa anzalallahu sakinatahu sai Allah ya saukar da nutsuwarsa ai ƙarin nutsuwa ne akan nutsuwar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ciki shi da Abubakar sai Allah ya ƙara musu nutsuwa wa ayyadahu kuma Allah ya ƙarfafa Annabi sallallahu alaihi wasallam bi junudin da runduna lam tarauha wanda ku ba ku ganin su na mala'iku waja'ala kalimatal ladina kafaru sufla sai Allah ya sanya kalmar kafirai ita ce kaskantacciya Annabi ya rinjaye su Annabi ya ci nasara akan su ya fita mutumin da ya fita daga cikin garin maka kufiyatan a ɓoye ana nemansa a kashe shi sai Allah ya ɗaukaka shi Allah ya ƙarfafe shi ya dawo maka ya zo buɗe ta ya fita su biyu sai da ya shigo garin maka da wanda yake kan abin hawa kawai banda wanda yake tafiya ƙasa ya hu mutum dubu goma Allah bai ƙarfi da ikonsa ba su biyu fa suka fita su biyun kuma a ɓoye aka aika a nemo su amma Allah ya karfafe shi ya sanya karmar kafirai kaskantacciya sai aka wayi gari annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo makka kafin manzon Allah ya shigo garin makka sai sa a bada shela duk wanda yake garin makka wanda yayi kaza wanda ya shiga gidansa ya rufe ya tsira wanda ya tafi ka'aba ya tsira wanda ya shiga gidan Abu Sufyan ya tsira wanda yayi kaza wanda yayi kaza annabi ya shigo makka da mahaya sama da mutum dubu goma Allah ya karfafa shi Allah madaukakin sarki ya taimake shi da haka Allah ce faqad nasarahu Allah da haka sai Allah madaukakin sarki ce wa kalimatul lahi al-ulya kuma Allah ya sanya kalmar Allah ita ce madaukakiya wallahu azizun Allah mabuwayi ne hakimun kuma Allah gwani ne ba abin da yafi karfin Allah da haka komo a wannan zamanin mu dogara ga Allah Allah ya isar mana duk wannan makirce makirce da ake kullawa musulmi da musulunci a Najeriya ne ko a duniya gaba daya Allah madaukakin sarki yana ji yana gani dubi yanzu abinda ake wa musulmin India amma kuma ya hana musulunci ci gaba a India bai hana ba karɓar musulunci ma ake ta yi musulunci yana ci gaba yana ɗaukaka tafi UK kaga yadda mutane suke karɓar musulunci addini yana ɗaukaka yana ɗaukaka ko yau ɗin nan na gani wani mai arziki daga cikin masu arzikin UK ya musulunta to kaga sun musulunta to addinin musulunci haka zai rinka rarike yana rarikewa me ake nema su dai musulmi su yi musuluncin da gaske karke musuluncin suna musuluncin suna shine kawai musuluncin kake yi kema baka san me kake yi ba amma in muka rike addini da gaske wallahi musulunci yafi karfin kowa musulunci yafi karfin komai Allah kuma yana tare da mu zai taimake mu zai ba mu nasara zai karfafa mu akan abokanan gaban mu sai Allah ya ce mai infiru qifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون الله يتعلم في ركفتا خفافا وثقالا كنا دا نوي كوبا كودا نوي المفسرون سكتي kuna da rauni ko ba ku da rauni talakawanku da masu arzikinku ma'ana dattawanku da me da waɗanda suke matasanku duk ku fita kamar ka ce ubangiji ce ba wani uzuri in firu khifafan wa thiqalan ku fita ma'ana a kowane yanayi a kowane hali kuna cikin rauni ku fita ba ku da rauni ku fita kuna cikin talauci ku fita kuna arziki ku fita dattawa ne su fita matasa su fita kowa ya fita babu uzuri ba a yi wa kowa uzuri ba wannan abin lokacin da ya sauka an ce ya yi tsanani ga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da Allah madaukakin sarki ya saukar da laysa ala du'afa wala ala marda wala wala kaza ila akhir al-aya amma anan Allah madaukakin sarki ya nuna babu wani uzuri abi ayyuba yana ga yawo wani yace mu Allah madaukakin sarki ya taimake mu mun fita kifafan wa thiqala yace mun yi yaki tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta mata har manzon Allah ya koma zuwa ga Allah a lokacin muna matasa mun yi yaki da Abubakar har Abubakar ya koma ga Allah mun yi yaki da Umar har Umar ya koma ga Allah mun yi yaki da Usmanu har Usman ya koma zuwa ga Allah sai ƴaƴansa suka kama dokinsa saboda fita jihadi suka ce ba zai fita ba yace sai ya fita kuma ya fita aka kashe shi ba a samu gawarsa ba ma illa ba da tis'ati ayyamin sai bayan wajen kwana tara amma malaman tarihi suka ce an je an same ta lam ta tagayyar gawar bata canza ba bata kumbura ba bata motse ba bata fara wari ba bata lalace ba in kai wa Allah Allah subhanahu wataala yace wa kana haqqan alaina nasrul mu'minina haka ko abinda kafiran duniyar yau suke yi irin su Trump in muka dogara ga Allah muka rike Allah to Allah subhanahu wataala ya isar mana akan su Allah madauka duk wannan yanzu abinda kuke ganin Trump yake yi saboda abubuwa yake a America wannan immigrant din da ake ta kokarin a kori mutane wallahi abu biyu ne sassaron yake ƙiyayyar musulunci da ƙiyayyar bakar fata ƙiyayyar musulunci da ƙiyayyar mai bakar fata wata rana an taso a sallar juma'a Allah da na goni masallaci a birnin california da na ga masallaci an taso a juma'a wannan kuma a ce ma a cikin amerika ne musulunci yana ci gaba musulunci yana ɗaukaka ka dubi a yanzu wani jihohi ne Trump ya fi matsawa ta huminista ta kaga abin da ake yanzu wannan ICE ɗin da Trump ya kafa wanda suke crackdown a kan immigrantin nan ka tafi minista me yasa Trump ya matsawa wannan jihar ne saboda jiha ce da musulmi suke da yawa musamman 'yan afirka musamman irin 'yan somaliya saboda me yake fata wata rana yana tsoron tunda har musulmi zai iya tsayawa neman refs a Minnesota ya ci to wata rana musulmi zai iya cin gwamna a Minnesota wata rana musulmi zai iya cin gwamna a guri kaza wata rana musulmi yanzu musulmi ya zama mayo a New York to wata rana musulmi zai shiga gidan tsakiya su kuma turawa ba abin da suke ke irin wannan shi kuma ko arzikin Amerika zai kare ta gurgunce ta lalace sai ya yaƙi waɗannan abubuwa guda biyu ya yaƙi musulunci ya yaƙi bakar fata kuma gashi nan Allah kariya shi yake Allah ba zai bashi nasara ba da haka Allah madaukakin sarki yace in firu ku fata kifafan wa thiqalan wajahidu ku yi jihadi ma'ana ku yi kokari bi amwalikum da dukiyoyin da Allah ya ba ku ita dukiya in tana hannunka ma ba kuwa ce dolan dolan ka a wata ran zai dai biyu ko dai a sanya ka a makara ka batta annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma minkum illa malu warasatihi ahabbu ilayhi min mali annabi yace me yasa ne ba wani a cikin ku face dukiyarsa dukiyar magadansa ta fi soyuwa a gare shi akan dukiyarsa suka ce kaifa zalika ya rasulullah tayi haƙa ya manzo Allah annabi yace maluka ma kaddamta dukiyarka kan ina abin da ka gabatar ne ko wa malu warathatika ma tarakta dukiyar magadanka fa ina abin da ka bari ne ko to za wayi gari wata ranar dukiyar ka tana hannun makiyinka saboda ka mutu dukiyar ta isa zuwa gare shi kai wata rana kana iya mutuwa makiyinka ya auri matarka ya kwana a gadanka ya kwana da matarka a ciyar da shi da dukiyarka kai kuma kana ina ka tafi karkashin kasa in kai wa kanka mai kyau in ba kai kanka mai kyau ba kai ka jiyo da haka Allah ya ce ku yi kokari bi amwalikum da dukiyarku me yasa Allah ya kaddamar da dukiya saboda yadda take a ran dan adam yadda take a ran dan adam akan dan adam sai Allah ce wa anfusikum da kawunanku saboda kan kansa gaba daya wani yana iya halakar da kansa saboda dukiyar wani kace kawo kanka to zai zo kawo dukiyarka sai loke saboda dukiyar tana da soyuwa a wurin dan adam da haka Allah ce jahidu bi amwalikum wa anfusikum sai Allah ce fi sabilillah da zo naga a wannan masallaci mutum da suke lura da harkar tafsirin alqur'ani mai girma a watan ramadan da ake yi a nan masallaci da kuma harkar tallafin marayu da ake yi sun fara rabawa mutane takardu kai ka ce bai fi sati ba aka yi na bara yanzu akwai wanda bara ya taimaka inda zaka tambaye shi nawa ya taimaka ya manta makana nufin a wurin Allah mancacce ne to akwai kuma wanda bai dawo ba banan ba za ta dawo yana nan ba iya na baran yayi abin da yayi ya tafi kenan sakamakonsa sai ya je ya wurin Allah subhanahu wataala haka lumar musulmi wallahi mu mori abin da Allah ya bamu kar kuma ka ji an ce jahidu bi amwalikum ka dauka sai wanda ya tara dukiya ka san mai san zuciya haka yake shi ne an ce jahidu bi amwalikum sai duba wani da wani da wani da wani da wani baya duba kansa ko mun yawan dukiyar mutum abin da ya nasa ne ko mun karancin abin da kake da shi abin da kai naka ne naka daban nasa daban kana yi wa kanka ne yana yi wa kansa ne Allah ce ha antum haula'i ga kunanku waɗannan tuda'auna ana kiranku da tunfiqu fi sabilillahi dan ku ciyar daga addinin Allah fa minkum man yabkhal amma daga cikin ku ana samun wanda yake rowa Allah ce wa man yabkhal wanda ya rowa fa inna ma yabkhalu an nafsihi ya rowa ne wa kansa wallahu al-ganiyyu shi Allah mawadaci ne wa antumul fuqara ku ne talakawa wallahi nakan tausaya mana dalili mutane suna da tsananin san dukiya yanzu da duk da cewa daɗin rayuwar za a ce ba irin ta yanzu bane amma kuma in ka duba fa daɗin kuma samun mutane ma ba irin na yanzu bane ne yanzu yafi yanzu da idan za ta wa'azi na gaya mana a wani karatu da muka yi anan homa homa wallahi wani lokacin sai homa bakwai tara goma ka tashi daga garin nan yanzu gaci wannan asabar ɗin ne ina za ta fi akwanga wazin da ake na rigage to a ce wai a haɗin local government bakwai ko katagun senatorial district katagun emirate plus jama'ar emirate ko in ka matsa ka ce plus yanzu gamawa emirate ko emirate uku ba mu yi wa inan local government bakwai ba ba ce wai muna ƙoƙarin mu kasata da homa ɗaya ai fakaltum ilal ardi ne nauyi ne zuwa ƙasa mutane ba sa iya jihadi yanzu fi sabilillahi da haka Allah madaukakin sarki yace ku yi jihadin bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillahi sai Allah ce zalikum kun ga wallahi fita jihadin nan ku bada dukiyarku ku bada kawunanku khairul lakum yafi muku alkhairi amma in kuntum ta'lamuna in kun kasance kuna sani in kun kasance kuna sani sani irin ne kini to ku yi jihadi da dukiyarku da kawunanku yafi muku alkhairi za a wayi gari wata rana ba ku da shi ko kuma wata rana ana cewa a taimaka fi sabilillahi ba kwanan ma kuna ina in kuma zuwa ga Allah iya abinda kuka yi kun same shi abinda kuka bari a bayanku na magada ne binda kuka bari a baya na magada ne da haka Allah madaukakin sarki sai ya ce me لو كان عربا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيعرفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون sai Allah ya sake faɗin wani hali irin na munafikai Allah ce lauka na arabun ƙariban wallahi da wani abun duniya ne za a samu makusanci da ka kira su ka ce su fito a tafi jihadi su fito a je tabuka su fito a ɗaga addinin Allah lauka na arabun ƙariban da wani abun duniya ne mata'ud duniya ƙariban wani makusanci wanda suke ganin za a same shi wa safaran ƙasidan da wata tafiya takaitacciya wanda ba ta da nisa lattaba'uka Allah ce wallahi da za su bi ka wallahi da za su ji me ake nuna ma yadda dan adam yake da kwadayin san abun duniya amma in aka ce fito wa'azi sai ce ban da kudin a taba a ina ne wa'azin a matsango ne a ina ne wa'azin a kujiri ne a ina ne wa'azin a bakin dai ne a ina ne kaza a ina ba da kudin a taba wallahi ni ma na so zuwa wa'azin nan jiya kawai kudin a taɓa ne ba da ita amma da za a ce yana anguwan nan aka ce ai ana raba ana raba kaza a bakin dai ba za ka san yaje bakin kasuwa ba kai ba kudi ba wallahi da za a ce an kawo wani form ana can ana rabawa a kowar fada ko kuma ana can a gidan gwamna sau nawa kake ganin mutane suna takawa daga anguwan suna tafiya gidan gwamna kaba wani ma labarin cewa an ce gwamna kawai ya zo sai ka je ga mutane makil ya kai su su sa kai kansu amma ka ji gurin wa'azi sai ga bicin haka mutane shara-shara ina sauran ba su da kudin a caba ba za su iya takawa da kafa su je ba to wannan ba daidai ba ne kuma ba siffar mutanen kirki ba ne Allah ce laukana arzan ƙariban wa safaran ƙasidan da wata tafiya wacce take takaitacciya lattaba'uka wallahi da sun bika walakin sai dai ba'udat alaihim ash-shaqqa tafiyar ne ta musu nisa suna ganin akwai nisa wata rana kuma muna zaune a wancan tsohon masallacin a'a mu ne fa yan anguwa mu muka san fa lokacin da muka sa muke azhar kawai sai mutane suka rinka zuwa bi bi wasu a kafa wasu a keke wasu a mashin kuma wallahi mu da muke zaune a gindin masallacin da ba mu san me za a yi ba lafiya kuwa wani ce malam lokaci fi yayi to me faru kai ka samu lokaci mu anguwar mu ne mu muka sanya wa kanmu lokaci ashe lokacin lokacin isa ya guda ne ka san abin da za a raba ake bi masallaci ake rabawa su dan masani alhaji aminu fela su ne yan kwamati da suke raba ko kudin shan ruwa ne ko kudin me kudin shan ruwa ne ko ake bi masallatai na rantse da Allah wancin tsohon masallacin sai da ya cika tab barandarsa da take wajen nan ta cika tab mutane suka sauka a can kasan nan ba kuma juma'a ba sallar azhar nawa za a ba su ribi ne ko da ke ɗari biyun a lokacin za ta saya ma shinkafa ko da rabin kwano ne ɗari biyu ce ba amma mutane sun yadda su fantsamo su taho su iso su samu ɗari biyu to da cewa aka yi akwai wa'azi ko akwai muhadara ko akwai karantarwa ko akwai wani majalisi da za a yi sai mutum ya ce ma ni ba da kudaca ba ah ni jiya ne aka abin nan ko bai ma sani ba Allah ya ce me law kana aradan qariban wa safaran qasidan latabauka walakin ba'udat alaihim ash-shukka sai Allah ya ce wa sayahlifuna billahi kuma wallahi da su za su rinka rantsewa da Allah in kun koma zuwa gare su lawistaba'ana za su ce wallahi da muna da iko da kuma wallahi kai ma duk harkar addini za ga ma ruwan mutane da ita za ga an ce ana karanta kaza ana yin kaza a masallaci kaza lokaci kaza in ka je ka ga mutanen zaka same su ƴan kaɗan ne ‘yan kaɗan ne, ka je ka duk gurin da ake wazi, wala an ce ka irga mutanen gurin wazin za ka irga su. Kai duniya fa ko ka gane ko baka gane ba wallahi ta zo ƙarshe. Hadisin ku zai fito ɗan Yaman, da Annabi sallallahu Alaihi wasallam, Huzaifa ya shiga ya same shi yana kuka. Huzaifa yake cewa manzon Allah, ma yu biki ka ya kairar anam, fidaka abi wa ummi ya Rasulallah, ma yu biki ka ya kairar anam. me ke sanya ka kuka annabi sallallahu alaihi wasallam yace kaifa la abiki ta yaya ba zan yi kuka ba huzaifa wa qad yati ala ummati zamanun wani zamani yana zuwa wa al'ummata yufqidu fihi al-islam za a rasa musulunci na hakika wa yatrakuna as-salah mutane za su bar sallah wa yamna'una zakka za su hana zakka wa yutaffifuna al-mikyal za su rinka tawaye mudu ha wa yakumuna bil batil wal khusran za su rinka yin barna da ƙarya da barna wa yashrabuna al-kumur za su rinka shan kayan maye wa yufshuna zina wal liwa za su yada zina da annamimanci sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace wala yuwaqqiru kabirahum wala yuwaqqiru sagirahum kabirahum zaka ga kanana ba sa girman manya wala yarhamu kabirahum sagirahum manyan ba sa tauyin da sai na kasa sai annabi yace mutanen zamanin irra'u haqqan karihu in sun ga gaskiya inda suke yi ba za su je gurin ba ba za su yi ta ba ba za su amfani da ita ba wa irra'u batilan tabi'uhu amma in sun ga barna za su bi ka gwada yanzu ko mun girman malami na addini shahararre wata rana na taba ganin wani magana da rijiyar lemo yayi a wurin tafsirinsa maganar wato ta zinare ce tsadatta ta kai tsada a awu inda irin na duniya ne mahimmancinta ya kai mahimmanci amma sai naga waɗanda suka buɗe bidiyon a whatsapp a facebook suka buɗe suka saurara wallahi tallahi ba su kai mutum ɗari biyu ba ba su kai mutum ɗari biyu ba kuma ka gwada ka gani komin girman mutum komin girman malami misali ka kira shi yanzu garin nan ka ce zai wata muhadara komin lalacewar ɗan drama ka gayyato shi garin nan ka ce zai wani shirme ka ga gunwa za a je ko mun lalacewarsa a ce ka samu ɗan dramar da shi ne na ƙasan ƙasa sai a ce an gayyato shi a faɗa a gidan rediyo a ce zai yi wasa a sk wannan kuma a faɗa a rediyo a ce zai yi karantarwa masallaci kaza ka je masallacin ka je gurin ɗan dramar ka ga ina ne aka fi cika wancan sai an biya ma kuma za a cika kuma ka ce ƙarshen zamani bai zo ba ka ce kiyama bata kusa ba annabi ya ce in rahawa ka haƙƙan karihu in sun ga gaskiya za su kita wa in ra'au batilan tabi'uhu to da haka sai Allah madaukakin sarki ce wallahu ya'lamu innahum lakazibuna sauran mu aya daya عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين Allah ya ce afallahu anka ka ji wata gata shi yasa babu wanda ya san darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da matsayin manzon Allah da girman sa wallahi irin wanda yake karanta alqur'ani ai darajar manzon Allah ba a waka take ba ba a wayannan kama kaman iskan darajar manzon Allah take ba qur'ani kadai ya nuna ma waye manzon Allah a wurin Allah darajarsa da ƙimarsa da mutuncinsa da matsayinsa a wurin Ubangijin halitta. Annabi Ƙur'ani ya zo da usulubi iri-iri kala-kala don ya nuna ma darajar manzan Allah da girmansa da matsayinsa a wurin Allah. Malama sun ce duk Ƙur'ani ba inda Allah ya kira manzan Allah bi harfin nida, ko? Babu. Allah ya ce, Ya Ibrahim, ƙadisar da ƙasar ru'uya, kaga sai da aka sa ya harfin nida ne ya nuhu ihbit min ihbit bi salamin minna wa barakatin alayk ko ya musa inni safaituka ala nasi bi risalati wa bi kalami duka wa'annan Allah yana sa musu me harfin nida amma ba inda qur'ani Allah ya ce ya muhammadu babu sai da Allah ya kira shi bilazul nubuwati aw bilazul risala Sala ce, Ya ayyuhan nabiyu, ya ayyuhan rasulu, a nan gurin, annabi sallallahu Alaihi wasallam mutane sun zo za a fita yaƙi, gwargwadon yadda ka zo kafa da uzurinka a wurin manzan Allah sai annabi ya amfani da zahiri, domin annabi bai san gaibu ba. In wannan ya zo ya ce wa manzan Allah, ni kaza, ni gidana, ina da marasa lafiya, ni kaza, ni kaza, sai annabi ce an maka uzuri ka zauna ka lura marasa lafiyarka. annabi bai san gaibu ba kana da marasa lafiya baka da marasa lafiya annabi bai sani ba to da Allah madaukakin sarki akwai waɗanda annabi ya ba su uzuri ya karɓi hanzarinsu amma kuma uzurin hanzarin na ƙarya ne to akwai laifi a ciki amma Allah subhanahu wata'ala don ya nuna ma matsayin manzon Allah sai ya ce afallahu anka kaga ba amma faɗa fa me ya faru ba sai Allah ya fara da me afuwa da yafiya in ma manzon Allah ya aikata wani abu sabanin abin da ya kamata a yi sai Allah ce afallahu anka Allah ya maka rangwame Allah ya maka akuwa amma lima azinta lahu dan me ka ba su izini ai da ka bar su hatta ya tabayyana lakal ladina sadaku har masu gaskiyar uzuri su bayyana a gare ka wa ta'lamal kadibina ka gane makaryata wanda suka zo suka nemi izinin nan da ka hana su izini ka bar su kowa ya nemi izini da ka hana shi za ka ga waye da gaske in rashin lafiya ne ba shi da lafiya waye da gaske in abin da zai ɗauki nauyin kansa ne ba shi da shi waye da gaske in yana da masu jinya a gidansa amma ubangiji subhanahu wata'ala bai zargi annabi sallallahu alaihi wasallam akan me yasa ya ba su izini hasali ma sai Allah ce afa Allahu anka Allah ya ma ahuwa Allah ya ma yafiya lima azinta lahum me yasa ka ba su izini me yasa ka karɓi uzurinsu ka bar su hatta ya tabayyana lakal ladina sadaqu har masu gaskiya su bayyana wa ta'lam al-kadibina ka san su waye makaryata saboda wasu sun zo sun nemi uzuri kuma uzurinsu na karya ne annabi sallallahu alaihi wasallam mai tausayi ne annabi mai kaunar al'umarsa ne sai annabi ya ce a'a to wannan uzuri naka je ka karka fita je ka ka zauna wannan yana nuna maka darajarwa annabi sallallahu alaihi wasallam da matsayinsa a wurin Allah da mutane da gaske suke yi wurin girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sanin matsayinsa to sulukin rayuwarsa koyi da shi ake yi ba wai ka so manzon Allah a baki a ɗarfin harce shine san manzon Allah ba amma duk abin da ya hana kana yi duk abin da ya umarni ba ka yi ba ka koyi da shi cikin rayuwarka kuma ina ganin kamar lokaci yayi abinda muka faɗa daidai ubangiji Allah haɗa mu cikin ladansa abinda muka kuskure kuma muna roƙo Allah subhanahu wataala Allah madaukakin sarki ya yafe mana insha Allah idan Allah kai mu gobe juma'a akwai wazi a kofar gidan Malam Aliyu mai kananzir Alciyaman ita ina zan kwatanta shi ne kuka uku insha Allah duk wanda yaje kuka uku in ta can ya shigo in ya hango in ya zuba wa kuka ukun layin zai jiyo lasifika ko bai hango hangen gurin wa'azi idan kuma mutum ta nan gamman da ya shiga katar ramin nan na na imba to shi ma in ya tafi ya tafi ya tafi can akwai gun da aka tara wani juji ake shiga shi ma insha Allah mutum zai iya shiga gurin sannan kuma gobe insha Allah muna tunanin da mu rabu biyu wasu suna nan domin muna da wa'azi na shirar local gamman insha Allah a garin zubo kuma wanda shi ma da bukatar halacce shi domin mun yi magana da su yau da safe da fatan waɗannan wazuka guda biyu Allah madaukakin sarki ba mu ikon gabatar da su ya ba mu kuma ikon halattar su Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim makamai da na faɗa insha Allah akwai tafiya a kwanga wa'azin rigage insha Allah waɗanda Allah sa suke da dama insha Allah motarmu da izinin Allah inda kuma ya kammala za ta tafi insha Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim Allahumma antal haqq wa alikal haqq la ilaha illa anta al-awwal wal akhir adh-dhahir wal batin alladhi huwa bi kulli shay'in alim wa ala kulli shay'in qadir rabbi yassir wa la tu'assir Allahumma zidna wa la tunqusna ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف المئات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين Yeah.